أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الباب الثاني السند babi ne biyu kamar yadda muka bayyana farkon wannan littafi na ɗauke da babi daban-daban guda uku na farko matani na biyu sanadi na uku kuma babi mai ɗauke da bayani akan matani da sanadin gaba ɗaya shi ne ce وما بنقل كل راو يتصل إسناده لمن أضيف متصل نفرق الحديث المتصل ɗaya daga cikin hadisai da suke bahasi suke bayani a kan sanadi ya ce wa ma bi naqli kulli rawin ya tafi ce duk abin da da nakalin kowanne rawi yattasil yattasilu isnaduhu sanadinsa yake cika yake haduwa liman udifa zuwa gun wanda aka danganta hadisin muttasil to wannan shine hadisi muttasil ne bai kuniya yana cewa ma bi sami kulli rawi to a wannan kasida sai aka canja ibarar daga sam'u zuwa naqlu saboda sam'u din yana nuna amfani da lafuzzuka waɗanda suke nuna ji kai tsaye kamar sami'itu sami'itu ko kamar haddasana da abin da ya yi kama da wannan wadda kuma hadisi muttasil ba dole ne sai an yi amfani da waɗannan lafuzzuka waɗanda suke zahirinsu suna nuna ji kai tsaye ba ko da an yi amfani da kaman an wanda baya nuna ji kai tsaye to akan kira wannan hadisi mustafil ma dama wannan an din ba yi tajlisi a ciki ba kamar da zai zo a babi na tajlisi to shi yasa anan yace wa ma bi naqli kulli rawin yattasil kuma yace kulli rawin ne shi ittisali ana bukatar sa daga farkon sanadi har ƙarshe ne misali idan tirmizi ya rawaito hadisi a wajen shehinsa to ana so shi tirmizin ya ji hadisin abin shehin shi sannan kuma hakanan shehin shehin tirmizi hakanan har ya isa sahabin da ya ji abin manzo sallallahu alaihi wasallama to da zara an samu tsakanin wani da wani ba su ji juna ba ba su sadu da juna ba wannan ba za a ce mishi mustafil ba shi yasa ce wa ma bi naqli kulli rawin yattasil isnaduhu ay wa ma yattasilu isnaduhu bi naqli kulli rawin yattasilu din sila ce ta madin silatul mawsuli ne na ta madin wa ma yattasilu isnaduhu bi naqli kulli rawin abinda isnadin shi yake cika da nakalin duk wani rawi kamar yadda muka bayyana nakali yana daukan dukkan lafuzzuka waɗanda ake amfani da su wajen riwaya ko sami'itu ko sami'ina ko haddasana ko akhbarana ko anba'ana ko qala ko zakara duk yana daukar su gaba daya sabanin haka ce sam'u to baya daukar kowanne daga cikin su sai dai sami'tu ko sami'ana ko haddasana abin da yasa kuma wannan kasidar yace liman udifa a baikuni yana cewa lil mustafa lil mustafa to hadisi muttasil ba sharadin shi bane ya zamanto marfu'i ma'ana farkon sanadin har zuwa gun wanda aka danganta hadisin zuwa gare shi tabi'i ne ko sahabi ne ko kuma manzo ne ya kasance dai daga farkon sanadin zuwa gun wanda aka danganta mishi hadisin ya kasance ya samu ittisali to zahirin abin da malam albaikuni yake fada yana nuna cewa idan sanadin ba muttasil bane ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba a ce mishi alhadith almuttasil wanda kuma hakan ba haka bane a wajen malaman hadisi muhaqqaqai to shi yasa anan sai ce wa ma bi naqli kulli rawi yattasil isnaduhu liman udifa liman udifa idan wanda aka danganta hadisin tabi'i ne farkon sanadin har zuwa tabi'in muttasil ne to ya zama muttasil in kuma sahabi ne ma ya zama muttasil in kuma manzon ne sallama ya zamanto muttasil idan kuma na tabi'i ne kamar yadda muka karanta baya ana cewa hadisi maqtu'i in kuma na sahabi ne na sahabi ne ana cewa mawqufi in kuma sanadin ya kai har hukun manzo ana cewa marfu'i to duka waɗannan guda uku in dai sanadin daga farkon inda ya tashi zuwa gunsu ya cika to shine muttasil to shine yace wa saqtu man fi asna'il isnadi munqati'un kun dabita al-fu'adi wa saqtu man fi asna'il isnadi maka ce sukuti a sanadi shine a rasa wani tsakanin wane da wane a ce babu wane tsakanin wane da wane kamar hadisi ne a ce a ce abdurrahman bin ahmad ya rawaito daga gun abubakar bin abi shaiba abubakar bin abi shaiba ya rawaito daga gumma amar to sai aka samu wani ya rawaito hadisin kai tsaye daga abdurrahman bin ahmad zuwa daga gumma amar kaga tsakanin su biyun wannan abubakar bin abi shaiban babu shi to yi ake cewa sukuti kenan an ce wani ya yi sukuti tsakanin wani da wani to shi ne ne ce wasaqtu man fi asna'il isnadi wanda yake tsakankanin sanadi aka ce tsakankanin sanadi ya zamanto ba farkon sanadi ba ne ya zamanto ba karshe ba ne in farkon sanadi ne aka aka yi sukutun wani to hadisin mu'allak ne kamar yadda zai zo a nan gaba in karshe ne aka yi sukutun sahabi hadisin zai zamanto mursal ne to asna'ul isnadi in tsakankani ne ba farkon sanadi bane ba karshen sanadi bane wani aka rasa shi tsakanin wani da wani to wannan hadisi shine ake cewa munqati shi yasa yace wa saqtu man fi asna'il isnadi a sukutin wani a tsakankanin sanadi ba farko ba ba ƙarshe ba mun kafi'un shi ne ake cewa mun kafiya kun dabital fu'adi ka zamanto kana da dabtu na fu'ad na zuciya dabtu mana hadda da kula a zuciyarka ka zamanto kana da shi ta timimul baiti ne والمؤدل الساقط فيه اثنان أو فوق أو فوق بالتوالي أو طرفان والمؤضل نكشف حديث المؤضل الساقط فيه فيه إن ضميري ينا كما وزوا أثناء دي كرنت أبايا في أثناء دي فدا إثنان متعدي بدابيو والمؤضل في حديث المؤضل الساقط فيه إثنان mutane guda biyu a tsakankanin sanadin in suka yi sukutu au fauku ko kuma mutane fiye da biyu asalinsa fauka ne ya kai bina'insa da damma da qat'ihi an idafati lafzan la ma'ana a kamar ya ce au fauka sunaini ne ya ci ne isnaini din sai a yi bina'in karshen kalmar da damma kamar yadda ake wasu kabulu da ba'du kenan yasa abin nan wa dunu wal jihatu tunda ibnu mali ya fada wazumun bina an ghaira min ajin tama da hu udifa nawiyan ma ma wazumun bina an ghaira min ajin tama da hu udifa na nawiyan abin da kai niyya in kai abin da kai hazafi din idan kai niyyarsa to shine za ka yi binayin kalmar da damma to shine au fauku din kenan kenan mutane guda biyu ne suka yi sukuti tsakanin wane da wane ai akwai wane da wane su biyu an cire su a sanadin sannan fihi din a tsakankanin sanadi shi ma ba farko ba ba farko ba au fauku ko kuma mutane fiye da biyu sama da biyu bittawali sukutin nasu a jere suke a gudaya a gudaya mutane biyu a jere aka yi iskafinsu ko mutane uku a jere aka yi iskafinsu ya sa ce bitawali sannan au ne ko kuma tarafi biyu aka cire a cikin sanadin tarafi guda biyu yana nufi a sanadi ne aka cire tabi'i da sahabi a gajere suke to a wannan lokaci shi ma ana ce mishi al-mu'tal kenan idan malaman hadisi mustalaha kaji sun itlaqin wannan lafazi al-mu'tal to suna nufin ɗayan waɗannan nau'o'i guda uku ne hadisi ne tsakanin mutane guda biyu aka rasa mutane guda biyu a jere a jere kenan malami da shehinsa kenan malami da wanda ya rawaito a wajen su a jere ba malami da shehi shehi sa ba su biyu a jere haka rasa tsakanin mutane guda biyu wannan suna kiran shi mobal sannan mutane guda uku ne ko fiye da uku in dai a haɗe a bude a jere ne aka rasa su aka iskafin su to nan ma ana ce mishi mobal sannan kuma in aka cire tabi'i da sahabi a sanadi nan ma ana ce mishi maudan shi yake nufi da tarfan shi yake nufi shi yake nufi da tarfani yawa to a nan shi ne a hashiya rubuta ai a has mustafa هو طرف السند باعتبار حذف الصحابي الصحابي وهو طرف السند باعتبار هو الرسول وهو طرفه باعتبار آخر wato yana nufin a cire sahabin manzo da manzo din sallallahu alaihi wasallam a cire su a cire sahabin da manzo a cikin hadisi to shi sahabi shi ne tsarfu sanadi a wata ibara saboda a kansa ne sanadi yake karewa sannan kuma a wata ibara daban manzo sallama shi ne tsarfu sanadi saboda shi ne a kansa kama sunayen mutane a sanadin ya kare misalin kace an abi salih an abi huraira an rasulillahi kaga abu sale tabi'i ne abu huraira shi kuma sahabi ne manzo kuma sallallahu sallama to saboda haka za a iya yin italaqin tarfu sanadi ya zama sahabi tarfu sanadi ya zama to manzo sallallahu alaihi sallama kansa to idan aka cire su gaba ɗaya a sanadi aka rawaito hadisin babu sa ba ambaci sunan sahabi ba ba ambaci ba ambaci sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ba to wannan ma ana ce mishi modali saboda mutane guda biyu ne abu guda aka rasa su abu guda aka rasa su to nan ma ana ce mishi modali to shi ne waɗannan abubuwa guda uku su ne ake cewa al-mu'tal kenan ma awwalul isnadi minhu qad huzif معلق ولو لآخر أريف ما أول الإسناد منه قد قد حذف duk wani hadisin da farkon sanadin shi aka cire farkon sanadin aka cire shi misali hadisi ne wanda a muslim ya rawaito abun abubakar bin abi shaiba an ma'amar wanda shi aka cire abubakar bin abi shaiba don aka rawaito shi a gun mamar to wannan lokaci hadisi ya zamanta mu'allaqi shine ma'awulul isnadi min qad hujif mu'allaqun shine ake cewa mu'allaqina walau li akhirin urif koda sanadin an cire shi daga farkonsa har zuwa ƙarshe ne inda an cire ko gaba ɗaya sanadin aka cire shi kenan ya zamanto mu'allaq in mutane biyu aka ce a farko ma ya zama mu'allaf uku ne ma ya zama to mu'allaf in aka cire sanadin gaba ɗaya ma aka karanta masani nan ma mu'allaf ne misali in ka ce in ka ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama innamal a'malu binniyat to wannan ya zama to mu'allaf saboda sanadin daga farkon har zuwa gun manzo ka cire shi haka nan a ɗaya itibarin da muka faɗa ɗazu inda za ka ce innamal a'malu bin niyati ka cire sanadin gaba ɗaya kenan itibarin cewa manzo shi shi shi tarashin sanadi ne sannan ma ya zama to mu'allaqi kenan to shine mu'allaq kenan ya kasance wanda aka yi iskatinsa a sanadin a farko ne ko shi kadai ne ko su biyu ne ko su uku ne shi da ke sanadi kala kala ne akwai sanadi rubai mutane guda uku ne gabanin ya isa gun manzo hudu kai akwai sanadi sulasi ma mutane guda uku ne akwai kumasi mutane hudu ne hudu ne biyar ne gabanin a isa gun manzo akwai sudasi wanda yake shida ne to saboda haka a sulasi aka cire mutum da ya na farkon ya zama to mu'allaf aka cire mutane biyu aka bar hudu aka bar biyu kai nan ma ya zama to mu'allaf to haka nan dai ya kasance cirewan daga farko ne ya zamanto cire wani ko iskafin wani daga sanadi a farko to ya zamanto hadisi mu'allaq kenan wanda karatun da muka yi na na baikoniya da kuma wannan littafin aibin nukuba a damaturu kowanne daga cikin kawo mishi misalai daga shi littattafan hadisi mu'allaki imam bukhari ya shahara da rawaito mu'allaki a cikin sahihi domin haka ne idan aka ce bukhari ya rawaito hadisi to ana nufi hadisin da ya rawaito shi da cikakken sanadi shi ne yake da sharaɗin shi shi ya inganta amma wanda ya rawaito da mu'allaf din akan iya samun waɗanda ba sahihai bane daga ciki domin haka ne alhafiz bin hajar ya yi wani littafi muhimmi mai suna taghliqu ta'liq ya tara hadisai mu'allakai na cikin sahih bukhari ya yi musu hukunci gaba daya an buga littafin a majalladi guda hudu shine mu'allaq kenan nisa ya ce walau li akhirin urif ko da har zuwa karshen sanadin wanda aka sani urifa din jumla fi'liya fi mahalli jarrin na'atu akhiri ko zuwa karshen sanadin wanda aka san shi aka cire to in dai ku daga farko ne ya zamanto mu'allaq المرسل المرفوع بالتابع قل ومرسل ومرسل الأصحاب أنهم متصلون المرسل إن كجي أنشي وحديثي مرسلي المرفوع بالتابعي شيني حديث دا يزمن تو مرفوعي دا تابعي معنى تابعي شيني yayi rafa'in hadisin zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam kamar hadisi ne an zuhuri ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi zuhuri din tabi'i ne to sai ya rawaito abun manzo sallallahu alaihi wasallam to kaga an cirewa kenan an cire sahabi a ciki to dai hadisin da aka cire sahabi a ciki shine ake cewa mursal ake cewa mursali mursali yana da sababai da yawa na rawaito hadisi an an tambayi al-imam al-hasan al-basri cewa shi yana rawaito hadisi sai ce a kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza sai aka tambaye shi a kana cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai ku ka hadu da manzo sallallahu alaihi wasallam sai yace kullu yake cewa kullu kullu ma sami'tum anni qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa inna ma huwa an aliyin radiyallahu anhu yace duk hadisan da kuka ji ina cewa kala rasulullahi din na ji shi a gunsa yana ali yace ina zamanin irin su alhajjaj bin yusuf as-saqafi wadanda suke nawasibi ba sa son jinin manzo sallallahu alaihi wasallam ina zamanin su to saboda haka ne nake cire sunan sa yana ali kai ne nake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine shi ne ake cewa alhadisul marfu'u kenan alhadisul mursal kenan shi ne almursalul marfu'u bittabi'i asali shi sahabi shi ne yake rafa in hadisin ai yace qala rasulullahi ko an rasulullahi ko samitu rasulullahi ba to shi tabi'i din sai ya cinye sunan sahabin shi ne yace qala rasulullahi din ko shi ne yace an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to saboda kala din da an din suna nuna wanda ya hadu suna nuna wanda bai hadu da shi ba amma hadisai mursalai ba za ka ji tabi ya ce sami tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba saboda in yace sami tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kariya yayi kariya yayi amma yace an rasulullahi kala kala rasulullahi kala ba kariya a ciki saboda misali mu da bamu hadu da Sheikh Usman dan Fodiyo ba misali za ka iya cewa kala Sheikh Usman bin Fodi ko ba wanda zai tume ka da kariya za ka iya cewa an an Sheikh Mujaddid Usman bin Fodi an ba wanda zai ce kayi karya amma ka ce sani itu shekha usman bin sodi to za ci a yaushe ne ya haɗu da jiyaji to kamar wannan ne to shi ne almursalul marfu'u bi tabi'i kulle ta wannan din ka gaya wa kowa wannan haka hadisul mursali yake wa mursalul afhabi akwai kuma abinda ake ce mishi mursalul sahaba ko mursalul afhabi wani mursalul afhabi shine hadisi ne sahabi ya ji shi abun sahabi dan uwansa to sai shi ne sahabin da ya ci abun sa din ya rawaito shi kai ya yi abun masu sallallahu alaihi wasallam to wannan babu iskali babu matsala a ciki ko kaɗan saboda menene saboda shi ma ya ga manzo din illa iyaka saboda takaitawa shi ne shi ne sunan sahabin da ya ji a wajensa ya rawaito kai biya kun manzo sallallahu alaihi wasallam to irin wannan irin wannan to ba su da hukunci na mursali saboda hukunci na mursali hadisin mursal din da yi shi ne sai a lokacin da aka tabbatar da shi wannan tabi'in ya tabbatar da wannan hadisin ya ji shi a gun a gun manzo sallallahu ya ji shi a gun sahabi ne to a wannan lokaci hadisi zai zamanto sahihi amma shi wannan nau'i na mursali mursalus sahaba hadisi ne sahihi yasa yace wa mursalul ashabi anhum muttafil yace mursal na ashab sahabi ya ji hadisi a gun sahabi dan unsa ya rawaito shi kai tsaye a gun manzo wannan bayi da hukuncin hadisul mursal bitabi da muka karanta a baya hukuncinsa muttasil ne muttasil ne awa da kasancewar shi wannan sahabin da ya ci dan uwan shi sahabin ya hadu da manzo sallallahu alaihi wasallama sabanin mursal na farko da muka yi bayanin sa shi tabi'in nan bai hadu da manzo ba ya ci da sunan sahabin da ya hadu da manzo ne sallallahu alaihi wasallama مدلس إن يروي عن من سمع ما لم يحدثه بأنه سمع مدلس akwai mudallis akwai mudallas wannan wanda muke magana kan sa mudallas lani shine hadisin da aka yi tadlisi a ciki sanadin da aka yi tadlisi a ciki domin wannan babi ne na sanadi duk bayanin da muka yi a cikin wannan yana magana a kan sanadi ne wani abu ne da ya wakana cikin sanadi ba matani ba to shi ne ya ce mudallasun ba mudallisun ba mudallasun hadisin da aka yi aka yi tadilifi a cikin sanadin shi ne ne tadilifi shi ne in yarwi amman sami'a in rawi ya rawaito hadisi a gun wanda ya taba jin hadisi a gunsa malam yuhaddisu ya rawaito abinda amma bai karantar da shi ba bi an ya rawaito shi ya yi amfani da lafazi mutamili kaman an to ne shi ne ake cewa tajirisi misalin wannan yanzu ba bai kuniya muke karantawa ba to ka karanta bai kuniya to idan ka rawaito bai kuniya a wajena to kaga ka rawaito abinda ka ji to da ke mutane sun san kana zuwa kana karatu a wajena to sai ka je kan rawaito risala misali a yawan karanta risala tare da kai to wannan kayi ta jinisi saboda ganin mutane suna ganin kana karatu a wajena din za su yarda ka karanta risala ta za su yarda amma kai kuma ba risala din dai baka karanta ba baka ji shi ba baka rawaito shi ba to wannan shine ake cewa tajlisi abu ne wanda yake da wahalan ganewa a harkar ilimin hadisi in ba ƙwararrun malamai ne hafizan hadisi waɗanda suka san sirrin sanadi ba to da wuya a gane tajlisi saboda a ce wannan tabi'i ne an san shi da rawaito hadisi a wajen abu furaira so sai je rawaito hadisin abu furaira a gun wani tabi'i daban wannan hadisi shi din da bai rawaito shi ba to sai zo kawai yake rawaitowa kai tsaye shi din abun abu furaira sai yake amfani da lafuzzuka irin su an irin su kala irin su zakara lafuzzukan da in ka ambace su magun wanda baka ji hadisin a gunsa ba ba wanda zai tume ka da kariya domin in ya rawaito da sami'itu ko haddasa ni abu huraira to lokacin da aka bincike aka gane cewa wannan hadisi ba bai ji shi a gun abu huraira ba to za a ajiye hadisansa gaba ɗaya saboda ya zama makareci to tsoron kada haka ya zo ya same shi a nan gaba a gano wannan hadisi shi ba bai ji shi abun abu hurera ba sai yake amfani da lafazi irin su an irin su kala irin su zakara to wannan shi ne ake shi mishi tajlisi yana da wuyan ganewa a cikin harkan sanadi amma hafiz bin hajar ya rubuta wani littafi mai suna tabaqatul mudallisina tabaka tabaka daban-daban na masu tajlisi da kuma hadisan da hadisan da suka zo hadisan da aka rawaito aka yi tajlisi a cikin wayannan mutane littafi ne muhimmi sosai da dadewa na fara nazarin shi tukunan ban karasa ba na bari to shi ne mudallar kenan kenan ma din maf'ul ne na yarwi din in yarwi ma lam yuhaddisu amman sami'a in ya rawaito abinda bai karantar da shi ba a gun wanda ya ji hadisi kaga asalin sagir in ya ruwi ma lam yuhaddisu kenan ma din mafuli ne na ya ruwi din amman sami'a bi an yi amfani da lafazi an ba an ba duk wani lafazi wanda yake daukan itimari in ka ji ma za ka ce an in ba ka ji ba ma za ka ce an irin su an irin su kala irin su zakara shine ce wa shunni a malamai sun munana wa shunni a an munana ta ya zama to abu ne mai shana'a wanda abu ne kadi wanda yake mummuna ba a son yin ta والمرسل الخفي عن معاصري لم يلقه أو يسمع للتصاور yace wal mursalul khafi akwai wani abin da ake ce mishi al mursalul khafi yana kasancewa a sanadi shi daban yake da tajlisi yace wal mursalul khafi mursali koyayye ko batacce wanda aka badda sawu a ciki an mu'asiri ya rawaito ne abun wanda ya yi zamani tare da shi ba wanda ya ji ba ya rawaito abun wanda zamanin su daya garin su daya idan mutane suka ji cewa ya rawaito a wajen shi za su yarda kasancewar zamanin su daya garin su daya lam yalqahu amma bai hadu da shi ba shi mu'azirin shi ne zamanin su da yamma shi bai taba haduwa da shi ba au yasma ko kuma ya taba haduwa da shi amma bai taba jin hadisi ko daya ba irin wannan yana kasancewa yanzu kasancewa kai zamani da malami a garin nan zamanin ku daya to baya nuna cewa ka hadu da shi baya nuna cewa kuma ka taba karatu a wajensa to amma ganin zamanin ku daya kun yi zaman gari daya da shi in ka rawaito wani hadisi ka ce abunsa ne mutane za su yarda a ji ai ba abin mamaki ba ne ai za a duba shekarunka za a ji shekara kaza zuwa kaza kana nan a raye a wannan shekarun tsakankanin kuma wanda kafa ɗan yana na a raye kuma garin ku ɗaya ko ba garin ku ɗaya bane a ce kai kana guri shi yana gashiwa za ce duk ba abu mamaki bane zai iya haduwa da shi zai iya jin hadisi a wajen sa amma kai din da wadi hadisin da kai rawaito din ba ta ji a gunsa ba to ne ya ake cewa al-musul khafi al-musul khafi ta zan kenan bambancin sa da mudallasi shi tadlisi din ya fi shiga lungu sosai wanda aka tabbatar ka yi rawaito hadisi a wajensa ne sai ka rawaito wani hadisin da nasa ne amma kai din baka rawaito hadisin ba to ga ya fi shiga dungu sosai shi kuma wannan zamanin ku ce daya baka haɗu da shi ba baka ji hadisi ko ɗaya a wajensa ba amma ya ka rawaito hadisi a wajensa ganin zamanin ku daya za ka iya haɗuwa da shi za ka iya jinsa sai aka ɗauki cewa eh lalle ka ji wannan hadisin a wajen sa to shi ne al-mursal khasi kenan an mu'asiri wal mursal khasi an mu'asiri lam yalqahu aw yasma litasahuri bai haɗu da shi ba wannan mu'asiri ko ya haɗu da shi amma bai taɓa jin ko hadisi ko ɗaya ba wajen shi lista saburi saboda kankanta ko saboda yarinta wannan ba ba shi da mafhumi ba wai kankanta ko saboda yarinta ba kawai da ya kasance akwai wani sababin da ya sa baka taɓa jin hadisin a wajensa ba baka taɓa haɗuwa da shi ba to hadisin ya zamanto al-mursal khafiyyu anan ya ce an mu'asiri ne yayi hajjin kalima saboda duba kalimar da ta gabata da a baya da ce mudallasin in yarwi amman sami'a in yarwi amman sami'a din sanan ko wal mursal khafi khafi in yarwi an mu'asiri lam yalqahu aw yasma to sai cire wannan in yarwi din dalla alaihi ma qablahu saboda takaitawa in ka ga dama kuma za ka ce wal mursalul khasiyu al mursalul mufada ne al khasiyu na ateshi al mu'asiri kuma ka ce jaru wa majrurun muta'alliqun bi mahzufin wujuban taqdiruhu ka'inun sai ka ce khabarul mubtada duk ne mazida bai naslaini zattisali fasannihi al mazida fi ittisali mazi da bai na sulaimi abinda aka kara tsakanin mutane guda biyu tsakanin mutane guda biyu ne wanda sun haɗu da juna sai aka kara mutum daya zatti sali alhali alhali su biyun sun haɗu da juna sanadi ne tsakanin su mutasiri sai ka ɗauko mutum ɗaya ka ƙara a tsakani to fasammihi almazid fi ittisali yace to wannan ka kira shi almazid almazid almazid fi ittisal karawa aka yi tsakanin wane da wane wanda suka hadu aka kara mutum daya irin wannan yana kasancewa diyawa imma wahami ne wa imma shi mutumin ya ji hadisin agun wannan sannan ya zo ya yi haji ya ji ya kara jinsa a gun wanda shi ma ya ji a wajensa yanzu mutum ne misali ya yi zamani da shehun mushe gibrima a radiyallahu an to sannan ya yi zamani da manya-manya almajiransa irin su shekhu mustafa a kuwa turiya irin su irin su malam namu irin su mai sunana da makamantansu to shi ne sai rawaito hadisi a gun mai suna na misali to da ya rawaito shi mai suna na ya rawaito a wajen shi jibrima to kuma sai ya je a wani wani halka wani majalisi kuma ya ji wannan hadisin a gun shi jibrima kansa a gun shi jibrima kansa kaga wani zai rawaito shi sai ya an ayyub an muhammad muhammad jibrima a gani zai rawaito shi haka wani kuma kai tsaye zai rawaito shi an muhammad jibrima da to saboda haka wanda ya rawaito shi ya yi wannan ziyada a yi tsakanin sa da muhammad jibrima to wannan daidai ne shi ma wanda ya rawaito shi kai tsaye a gun muhammad jibrima shi ma daidai ne to wannan ya ji shi da wasita sannan ya zo ya ji shi mubashara hakan iya kasancewa wani lokaci kuma kan iya kasancewa wahani ne kawai wannan ƙara mantawa ya yi kuskure ya ya ƙara kawai wannan duk kowanne ya kan iya kasancewa to shine ake kiran shi almazid ittisali ko kuma almazid fi muttasil al-isnad ko fi muttasil afani duk suna fada a samu dai mutum daya tsakanin wane da wane da suka hadu wanda kara shi aka yi kara shin ko a wahami ko kuma ya ji shi ne a wajen shi sannan ya zo ya ji shi mubashara kowanne dai ana ce ma almazi fi tisali amma sharadin sa ya kasance sun haɗu su biyu shi sa ya ce mazi da bai na sinini ya ce zatti sali zatti ai hala hada kau hada hada kauni sanadi muttasila shi yasa ya kawo zadin za ya kawo zu ya kawo za zadin ya zamanto mansubi ne alal hali alal hali ai hala kaunihi muttasila tukunnan ya kara wannan mutum guda daya to shine ce fasammihi almazida fi ittisali mu'an'anun ka'an mu'an'anun kamar rawa bi an wada ma ja'a an mudallisin laysa fada mu'an'an in kaji an ce hadisi al mu'an'an ne hadisi ne a sanadin shi an rawaito da an ne sanadin an rawaito da an sai ta ce kamar rawa bi an kaman wanda ya rawaito da an ne to riwayarsa da an din shine ake ce mishi mu'ana din saboda malamai suna gayara suna gayyara suna bambanta tsakanin lafuzzuka da ake rawaito hadisai wasu lafuzzukan sun fi wasu lafuzzuka misali lafazin da yake kowanne lafazi shine sami'tu ko sami'ina bayan sa haddasana ko haddasani bayan sa akhbarana wayannan duka suna nuna ka haɗu da mutumin kaji a wajensa sami'tu sami'ina haddasani haddasana akbarana yana nunawa musamman ma sami'tu din da haddasana din saboda akbarana din akwai nau'i na rashin haduwa a ciki ya ba mu labari ta yi wa labarin shi ya bayar baka nan sai ka ji labarin sai ka ce akhbarana amma kamar haddasani haddasana su sami'tu sami'na wannan baya daukar wani ihtimali kawai ka hadu da mutumin ne ka ji shi akwai irin su an akwai irin su kala akwai irin su zakara to su wadannan su ne alfazul muhtamila in ka hadu da mutum ma za ka iya cewa an ko kala ko zakara in baka hadu da shi ba ma za ka iya faɗan an ko kala ko zakara ba tare da an tuhume ka da gariya ba to idan mutum ya rawaito hadisi a sanadin ya yi amfani da an to shi ne ake cewa mu'an'an wada ya ce kabar ma ja'a an mudallisi wannan shi ne mudallis kenan duk hadisin da aka rawaito sanadin shi da an wane an wane an wane ka bar abin da ya zo abun mudallisi in dai ne yin tadilisi ne ya rawaito ma hadisi da an ka bar hadisi karka yi aiki da wannan hadisi shi yasa yake laisa sada in dai shi wannan mudallisi bai sarraha bai bayyana wannan an dinnan nashi na haduwa ne ba da ke an yana daukan haduwa da mutum yana daukan rashin haduwa in a wani gu ka bincika ka ga cewa ya bayyana cewa an dinna ya yi amfani da shi saboda takaitawa ba wai don saboda bai hadu da shi bane to in ka ga ya yi bayanin cewa ya ji shi a wani sanadi daban a wani gu daban a wani littafi daban to shi kenan sai ka dauka kai aiki da shi amma in baka ga wannan ba to karka ɗauka ka yi aiki da shi wannan shi ne fa'idar kasan malamai fa'idar kasan malaman hadisi waɗanda suke yin tadrisi shi ne fa'idarsa in kasancewa wani yana yin tadrisi wani yana yin tadrisi wani yana tadrisi to duk lokacin da ka ga ya rawaito hadisi da an to za ka tsaya ka yi bincike shin wannan an ɗin tadlisi yayi ne ko kuma ba tadlisi yayi ba to wannan aiki ne ja a gaban ka zaka zo kai tafsirijin hadisin hadisin nan wa ya rawaito tirmidhi ne ya nasa'i ya rawaito ka duba nasa'i a abu daud ya rawaito a ahmad ya rawaito bazzar ya rawaito eh ishaq bin rahmi rahwayhi ya rawaito a musnadin shi kai ta bincike in kuma sun rawaito din sun rawaito ta hanyar wannan mutumin ne da kake bincike a kansa in ta hanyar sa ne a duk waɗannan littattafan ma an ya faɗa ko a wani bai faɗi an ba ya ce haddasa ne to da kana bincike a wani sanadi sai ka ga shi din ne ya rawaito amma a wannan sanadin sai ya ce haddasa ni wani maimakon an din ya ce an din ya yi amfani da haddasa ni ko akhbara ne to ta nan za a gane an dinnan na wannan wajen ba na tadlisi ba ne na ittisali ne kenan sai kai aiki da shi amma idan baka gani ba to ba za ka yi aiki da shi ba shi yasa ya ce wada ma ja'a an mudallisi mu'an an mu'an an din da ya zo daga mudallisi bi kasurin lami ka kyale shi ka bari karka yaki da shi laisa sada wanda bai bayyana ba wannan laisa sada din jumla fi'iliya fi mahalli jarrin na'atun li mudallisin ai mudallisin da a wani gu bai bayyana bai bayyana an din cewa na ji bane na haɗuwa bane mudallisin da bai bayyana ba mafhum wannan mudallisin da ya bayyana a wani gu wannan an dan na haduwa ne na ji ne to wannan karkabar riwayarsa fada din bimana abin nan sarraha kamar yadda ya zo a cikin Qur'ani fasda bima tu'mar ka guto ka yi shedan ka bayyana abin da aka umarce ka wa muhmalun مثل سعيد ما يؤم ومبهم راويه أنهم لم يفهم إن كجي أنشي مهمل مهمل مثل سعيد كما أشي سعيد يتي حدثنا سعيد wannan muhimmal ne ko haddasana muhammad ko haddasana jafar saboda sa'idu masu rawaito hadisi da yawa ne wanne ne a ciki Jafar masu rawaito hadisi da yawa ne wanne ne a ciki Muhammad masu rawaito hadisi da yawa wanne ne a ciki to wannan shi ne ya zaman to muhimmali kenan ya zaman to muhimmali shi yasa ya ce ma ya um abin da yake yake umumi yake gane kowa da kowa duk sa'idu ne rawaito hadisi zai iya shiga cikin nan shine ma ya ummu kenan ya ma tarihi da misali ya ma tarihi kuma da lafazi asalin sa wa muhmalun ma ya ummu mislu sa'idu muhmal din shine abin da yake yake ba da umumi a sunan da aka ambata yakan iya shigo da duk sa'idu cikin wannan in kuma ka ce haddasana ja'far an ja'far an muhammad an ahmad yana daukan kowanne ahmad da ja'far da muhammad masu rawaito hadisi baka fayyace ko nisibarsa ko lakabi shi ko kunyarsa da yake da shi za a gane wane ne ba to wannan ya zamanto muhammad kenan amma lokacin da ka faɗi kunyarsa wanda aka sani abu abdullahi sa'id abu abdullahi sa'id abu abdurrahman irin wannan ko wani lakabi shi ko sa'idul khaffaf khaffaf khaffaf ko sa'id al-khatib abin da dai yake fayyace shi malaman hadisi sun san wannan wane ne to in ka faɗi wannan ya zama ba muhammad bane amma kai faɗi suna kawai wanda kowa da kowa ne irin wannan sunan zai shiga shine muhammad kenan wa mubhamun rawihi anhum lam yusam aka ce mubham kuma shine wanda rawihi wanda ya rawaito shi wanda ya rawaito hadisi anhum abun malaman hadisi lam yusan ba ambaci sunansa ba kan kaman ka ce an rajulin an abi huraira an abi huraira ta an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to wannan rajul din ba ambaci sunansa ba kaga sa'id din shi an ambaci sunan muhammad kenan illa iyaka ba faɗi abin da bai zai fayyace shi da wani bane shi shi muhammad kenan shi kuma wannan sunan ma ba fayyace shi ba ta yi wannan mutumin an san shi ta yi ba a san shi ba yin hadisin da yake zuwa yake cewa abin nan an abihi an jaddi an abi an jaddi daga babansa da gun kakansa waye baban nasa waye kakan nashi ko an ammati daga gun babata wace shi ita wace shi ita an khalati an rajulin ko kuma an sahabi an sahabiyin an sahibi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to wannan su ne wanda ake cewa mubahani wanda sunan ma ba a kama ba إسناد ما قلت رجاله على وضده النازل عنهم شعرا yace sanadin duk hadisin da rijal waɗanda suka rawaito shi su kaɗan ne to shi ne ala wanda ya ɗaukaka shi da ake cewa sanadul ali kenan wa didduhu nazilu diddunsa shi ne nazil shi ne sanadin hadisin da yake mutane da yawa a ciki misalin wannan bukhari ya rawaito maka hadisi tsakaninsa da manzo mutane biyar shi muslim ya rawaito ma hadisi tsakaninsa da manzo mutane shida sanadin bukhari din al'ali ne sanadin muslim din annabi ba da ma hadisi sun fi sun sanadi ali fiye da sanadi nasi saboda tawainiyarsa da wahalwalunsa ya shi karanci saboda hadisi ana so a sanadi ka san kowa ka san halinsa to idan mutanen kaɗan ne a sanadi cikin sauƙi za ka san su ka san halayen in mutanen da yawa ne za ka sha wahalar bincike to shi yasa al'ulu din al'ulu shi ne aka fi so fiye da nuzuri kenan shi ne إسناد ما قلت رجاله على وضده النازل عنهم ضد تشيني النازل عنهم جئلا wanda aka sanya shi aka mayar da shi wato nazi kenan diddin sa
bari ko katala babu wani da yake sai na to goyar wani
gana ta ya rayuwa ba da tamuni ma sahha zahiran bi illatin khafat qadihatin mu'allalun ifuttishat ma sahha zahiran hadisin da a zahirinsa ya zamanto sahihi zahirin hadisin sahihi ne duk abin da ake bukata a sharuɗa na sahihi ga sunan zahiri akwai su bi illatin safat amma akwai wani illa ai ma'a illatin tare da wata illa safat ta ɓuya wannan illa ta shiga lungu da za a san wannan illar ba za a sahihanta wannan hadisin ba kadi hatin wannan illar kuma wacce take sukan hadisi take sa hadisin ya zamanto da yi saboda akwai illa wanda gairu qadiha akwai illa wace illa ce amma ba za ta hana a inganta hadisin ba amma wannan illar da muke magana din qadihatin wacce take qadahi wacce take ta'ani take sababin da'ifanta wannan hadisi din mu'allalun wannan hadisi shi yake cewa mu'allal a nan da ya ce kadi hatin din na'ati ne na illa din illa din yana da na'ati guda biyu ne ya kawo na'ati jumla sai ya kawo na'ati na'ati ismi mufradi kenan kamar yadda wani sha'ari ta ce wa qasidatin ta'ati muluka gharibatin ai wa qasidatin gharibatin ta'ati muluka idan na'ati biyu suka haɗu ɗaya mufradi ɗaya jumla to an fi so ka kawo mufradin tukunan ka kawo jumlar to amma wani lokaci ana akasa shi kamar yadda ya zo an asalinsa bi illatin qadihatin khafat da wata illa mai suka wa hadisi kuma khafat illar a ɓoye take wanda ba a santa ba to wannan hadisi shine mu'allal shine hadisi mai illa a shi kenan in futtishat a lokacin da aka yi taftishi aka bincika aka gano to shine mu'allal kenan aka yi taftishi shi illa shigen tajrifi ne yana da wahalan ganewa shi yasa al-imam suyuti al-shaykh yake cewa يدركها الحافظ بالتفرد والخلف ما قرائن فيعتدي في حافظ حديث كدai shine yake gane wannan hadisin akwai illa misalin misalin illa mutane ne guda biyu sunan su ne daya ne sunan su daya malamin su daya ɗaya sika ne ɗaya kuma da'ifi sika ana karban hadisin sa sahihi da'ifi ba a karban hadisin sa da'ifi malamin su da sunayen su daya shi wannan da'ifi sai rawaito hadisi kai he ka zaci cewa wannan wannan sikan ne sai ka sai ka sai hanta hadisi saboda sunan su daya kuma kowannen su ya rawaito a gunshi wannan malamin ne hadisi in ka gani hadisi ne zan sahihi kawai wani ne rawaito a gunwa ne ai wani ai wani dinnan sika ne to sai wani ƙwararre a harkan hadisi sai ta amma fa masu wannan suna ɗaliban wane din fa mutane guda biyu ne fa kun bincika kun tabbatar fitan ne wannan to shi ne je bincika ya bincika ta da suke ganewa kowanne rawi sun san adadin hadisin misali hadisan wane su ɗari hadisai ɗari ya rawaito a kun wane ga sunan su hadisan shi ma wane hadisansa ɗari biyu ya rawaito a gun wane ga hadisan to da aka duba hadisan wannan sika ɗin wanda ya rawaito a gun malamin babu wannan hadisin da ake magana a kansa ta nan za a gane cewa ba shi ne ba sikan ne ya rawaito wannan hadisin ba ko a duba hadisan shi wannan da isin a ga hadisin a ciki to wannan shi ne ake cewa illa kenan hadisi da aka samu irin wannan mu'allan ne to shi yasa ka karanta a cikin sharuɗan sharuɗan hadisi sahihi ya kasance ba illa ce ba wai kawai za a duba zahirin sa sahihi ba sai an gama bincike an tabbatar da illar da muke magana yanzu a kai babu tukuna hadisi zai zama to sahihi amma ka yi bincike ka gano illar ko da zahirin hadisi da sanadinsa sahihi ne to wannan hadisi za a ce hadisi ne wanda yake da yi idan tana daga cikin wanda suka kore a harkar illa sani illa al-imamu dara kutuni imamu dara kutuni malamin hadisi ne ƙurarre wajen sanin gano illar hadisi to shi ne ya ce masu zahiran bi illatin khafar kadihatin mu'allalun in futishatin وإن روى عن وإن روى عن مثله الأقران في السن واللقاء فالإقران وإن روى عن مثله الأقران الأقران دون سأنن جونا wanda suka yi wasan ƙasa tare wanda shekarunsu shekarunsu kusan kamar kai daya in ma wani ya fi wani bai wuce da wata wannan ya fi wannan wata uku wannan wata biyu ko wannan shekara wannan shekara biyu wannan shekara uku irin wannan su ne ake cewa al'akran wanda zamanin su daya sa'annin su daya akran din kala biyu ne akwai wanda sa'an ka ne a shekaru shi yasa ya ce sinni akwai wanda sa'an ka ne a ɗaukan ilimi amma shekaru ya girme ka kana da shekara goma ya biyar za ka je majalisin ilimi ka ga wani ne shekara arba'in ko hamsin duk kowannen ku da littafinsa kuna karatu a gun malami daya wannan ba iskali a ciki saboda haka akwai sa'annai na shekaru waɗanda kuka yi wasan ƙasa tare akwai kuma sa'annai na halkar ilimi wanda kuka haɗu da su na halkar ilimi yanzu misali a lokacin da muke darasin tafsirin jalalai hakan iya samu manyan abin da irin su bagoni bashir marigayi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ganshi mishi rahama irin su bagoni ibrahim wannan ire-iren su zaga suna zuwa halkan da muke na tafsirin jalalai haka irin su malam Adai Musa wannan makwabcina suna zuwa suna harka sannan kuma hakan samu kamar ire-iren ku irin su babarma da sauransu kuna zuwa to wannan al-akran ne wanda zai kasance a alika a halka ta ilimi akwai irin wannan to shine su akranun din in suka rawaito a wajen sa'ansu sai in suka rawaito a wani rawa wajen sa'an su wa in rawa an mislihi al-aqra fi sinni a shekaru ne wannan wannan wallikai ko a haduwa ne a halkan ilimi a majalisin ilimi fal iqran to shi ake cewa riwayatul iqran riwayatul iqran wannan sanin sa yana da muhimmanci akwai wasu matsalolin hadisi da suka iya bujurowa za ka warware ta wannan hanya ta za ka warware ta wannan hanya to wannan shine ake cewa fal iqranu din wa in rawa kullun an al akhar qul mudabbajun wa minhu maqlubun yaqul su wannan akran din misali wani ya rawaito a wajen wani sa'ansa to wannan shine iqran in kuma sa'an nashi shi ma ya rawaito a wajensa kaga kowa ya rawaito a gun uwansa kenan ba to shine mudabbajin shine ake shi shi al mudabbaj kenan akwai wani littafi da na rubuta musamman akan wannan mudabbaj din makututi ba ne wanda ba mu buga shi ba mudabbaj kenan kowanne ya rawaito a wajen dan uwansa misali abdullahi bin umar da abdullahi bin abbas akran ne sahabbai ne sa'annan juna ne to idan abu abdullahi bin abbas ya rawaito a wajen abdullahi bin umar abdullahi bin umar mai rawaito hadisi a wajen abdullahi bin abbas ya zama to mudabbas idan ɗayan su ne ya rawaito a wajen ɗayan ɗayan bai rawaito a wajen ɗayan ba to ya zama ikrani shi ne ce wa minhu maqlubun yaqin a cikin mudabbas din akwai mudabbaji wanda ake ce mishi makulu yakillu yana karanci samunsa yana karanci a sanadi samun sa yana karanci a sanadi wannan abin nan mudabbaj wanda yake makulubi sanadi ne ya kasance za ka iya tafiya da shi ta baya za ka iya tafiya da shi ta gaba za ka iya tafiya da shi misali malik مالك عن الزهري عن عبد الله بن مبارك أنا عبد الله بن مبارك عن الزهري عن مالك to mudabbas ne wanda yake makulub a juye za ka iya tafiya da shi ta nan ta gaba za ka iya tafiya da shi ta baya kuma daidai ne a shi yasa ya ce yaƙini samun irin wannan sanadin kaɗan ne yaƙini jumla ce fi'iliya fi mahalli رفعي نعة لمقلوب وما روى وما وما روى الأكبر عن أصاغري فليس فيه القلب إلا ماهر وما روى وما وما روى الأكبر عن أصاغري أبندا بباه wanda ya fi girma ya rawaito an asagiri a gun kanana falaisa fihil kalbu kalbu juyewan sanadin bai kasance ba daga ciki inda mahiri a gungoni kwararre a harkan sanadi a kwararre a harkan hadisi misali za ka iya samun wani ne yaro ne karami rawi ya rawaito abun wani dattijo babba to kaga wannan shi ne asalin abin da aka saba a ilimi yayi asali to idan kaga babban mutum ne dattijo ya rawaito hadisi a wajen yaro karami to wannan bai cika wakana ba to amma ƙwararru ƙwararru a harkan sanadi a harkan hadisi suna san da irin wannan yana wakana kamar wancan misalin da muka bayar misali bagoni bashir a ce ya rawaito a wajena ko bagoni ibrahim ya rawaito a wajen wajena haka zai iya yiwuwa amma idan misali wani ya gani a sanadi din zai ce kai wannan kuskure ne aka yi ayyub din shi ne ya rawaito a wajen bashir ba bashir ne ya rawaito a wajen ayyub ba zai ce kuskure to irin wannan yana wakana yana wakana shi yasa kai tsaye a sanadin kaga wani rawi kankani ya rawaito a gun wani rawi babba wanda zai iya jika da shi ma kai tsaye karkace wannan sanadin da ifi ne ka bincika tayu zai zama to daidai kawai misalin da muka bayar za mu tsaya a nan gobe insha Allah za mu karasa subhanar karabitin sake mai food wa salamun alal mursalin alhamdulillah rabbil alamin